to sallah da ake a muzdalifa abin lafiyarin hadisi ya karbo daga imam malik ko ba shi bane wajen tashi to fije su mana saba to fije su mana saba sha minar jarabi ko kurimu duk yadda ake bukatar wanda ya taba wani abu daga fara alhali yana cikin harama yayi حدثني بل من حديث يا كربو دغ امام مالك اي يا مالك يا كربو دغ امام مالك عن زيد بن اسلمه يا كربو دغ زيد بن اسلمه تو ان رجلا cewa wani mutum ja ila umar ibn al-haddad umar ibn al-haddad ya zo zuwa ga sayyidina umar ya kala yace ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minai to inni asantu jaradatin hakika ni na samu wasu faruka da saudi da bulala na yi duka da bulalata sai Allah ya kaddara na kashe wasu fari wa ana muhrimun alhali ina cikin harama sai sayyidina umar ya ce min da amin ka ciyar da damki daga abinci wato damkin da zai cika hannu ka damko abinci wanda zai cika hannu ka bayar shine fidiyar kashe wa'annan farin yara datin din nan da aka kawo shi jam'i da alif da ta ya nuna wato ba yawa ne da su ba inda asali jam'in da ake yinsa da alif da ta in ba a sa wato alifi ba to yana nuna ganganta ne yana nuna cewa ba masu yawa ba ba abin ba mai yawa ba ne to inda an ce aljarada to to shi ne wato tunda an din ta shiga sai nuna umumi sai da umumi amma wannan jarada din ya nuna farin yan kaɗan ne ya da sani an maliki ubadla ta min hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga har musa'idin cewa wani mutum ya zo don sai da umar ibn al-haddari ya tambaye shi daga wasu fari da talaha da ya kace ta umurin alhali yana cikin harama da haji sai sai da umar ya ce da ka'abu ka zo haji hukunci akan me zai yi ka'abu ya ce a to ba da dirhami ma kai a ce ba da dirhami sai sai da umar ya ce da ka'abu a kai kam lalle mai kudi ne kana da dirhamin mun shi yasa za ka ce dan an kashe fari a ba da dirhami guda ai kwayar dabino daya ta fi daga fara daya a ina ganin fara ba ta kai kimar kwayar dabino daya ba da yasa yaushe dan ya ce ya kashe fari dan kaɗan ka ce sai ya ba da dirhami guda ai wato shi yana ganin a bada abincin dai a bada abincin dan dirhami ya fi ya fi kimar ya fi kimar farin didiyar wanda ya aski kafin a ce ya yi suka kafin a ce ya ba da hadayarsa ya soke ya soke hadayarsa sai ya fara aski wannan abin da aka faɗa shi ne ya fara yin askin wato wato ya fara soke hadayar sannan ya yi askin sai ya fara gabatar da hadayarsa sannan ya yi askin to wanda yake ya yi akasin haka fa wata fidiya ake bukatar ya bayar wanda ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdulkarim ibn malik al-jazari ya karbo daga abdulrahman ibn abi laila ya karbo daga karim ibn hujrata cewa yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin haraman sai kwarkwata ta dame shi a kansa manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya aske kansa ya ce kai azumin kwana uku ko kokace da miskinai shida a mudu biyu ga kowane miskini mudu biyu biyu ga duk wani mutum koko kai ibada da yanka akuya duk wanda ka aikata cikin wannan ya isar ma shi yasa wannan fidiyar alat ta hayiri kamar kare min kun marira nau bihi azamin ra'asi ko fidiyatun min siyami nau sadakati nau nusuk wannan autan litta litta hayiri ta hayiri ce ba wai ta tartibi ba Ubaidullah ta hadisi ya kai daga Imam Malik ya karbi daga Umayyad ibn Qaisin ya karbi daga Mujahid ibn Abil Hajjaj ya karbi daga Ibn Abi Layla ya karbi daga Karim ibn Ujarata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ko ya ce da ka abu hujurata ba za ka hawa muka ko dai kwarin kanka suna damun ka kabi ya ce ku ce da shi kwarai ko ya rasulallah suna damuna sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai aske kanka kai azumin kwana uku ko ka ce da miskini shida ko ko ka ibada da akuya Rullar tarin hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Adam bin Abdullahi al-Murasani ya ce wani tsoho da tije ya faɗa min hadisi a kasuwar burmi, a kasuwar da ake kira kasuwar burmi a kofa. Wato ana cewa shi wannan dattijan shi ne Abdulrahman ibn Abi Laila. amma wasu suka ce a'a ba za ta yi a ce shi ne ba dan shi ya wuce a ce wani dattijo ai malami ne mashhuri kwarai a cikin tabi'ai shi yasa ba a ce wani dattijo kawai ba a ya kawo da kabir ibn hujrata ya ce wato hadisin da ya zamo kenan dangane da wannan ruwayar ruhani ne me yasa saboda a ciki akwai maruwacin da ba a faɗa ba wa muhammin ma fi hirawin lamin sama to yace kabir hujrata yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo min ina busa ina busa karkashin tukunya da asari ga abokaina ina busa wuta ina hura wuta alhali kaina waliyati da gemuna sun cika kammala da kwarkwata da za Allah ya kama goshina sannan yace da ni kai aske wannan gashin in ya so kai azumin kwana uku ko ka ce da miskinai shida hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ba ni da abin da zan ibada da shi na dabba ba ni da karfin dabba a sannan a ce na ba da akuya imam malik yace a cikin fidatul azza fidar da ake bayarwa idan muhrimi ya aikata wani abu da aka hana shi aikatawa cewa tsarin da ake bi a ciki cewa ɗaya ba a cewa zai ba da fidiya sai ya fara aikata abin da zai wajabta masa fidiyar a shi yasa a nan ba a cewa a fidiyar sai an aikata ba kama a rantsuwa ba ne inda aka ce a iya ba da kafarar rantsuwa tun kafin ma a kai ko an ce a iya ba da kafarar rantsuwa tun kafin a kai wanda ya rantse wallahi ba zai magana da wani ba to kafin ya yi magana jawabin ma ya iya ba da kafarar wannan rantsuwa to wa inna matsayin alkafara ta cewa kafara tana kasancewa ne bayan ta wajaba musamman da za ta wajaba a kansa wa annahu kuma tsarin da ake bi shine cewa shi dinnan yana da damar ya ajiye fidiyarsa duk inda ya ga dama ita fidiya ba sai lalle a makka ba wanda matsalan ya aske kansa yana cikin harama aka ce zai fidiya idan zai fidiyar da ba da dabba kamar ba da akuya to ya iya bari sai ya dawo garin su ma ya ba da akuyar ya yanka akuyar illa iyaka ba dama ya ci daga naman ta shi wala ya kulu min fidiyatil azza ya shi wanda yake zai bada fidiyatil azza a ko ina ya bada ita ko a makkan ne ko a garin su ko a ina ba dama ya ce zai ci daga nama to ko zai yi da bada dabba ne ko zai da azumi ko da zai yi da ci da miskinai ya iya yi a makka ko a wani terminal biladi daga garuruwa ba kamar hadaya ba ce ta nan kaga yana cikin wuraren da fidiya ta bambanta da hadaya ita hadaya dole sai a makka ita hadaya dole sai a makka hadiyan baligal ka'abati yau aka yi baligal ka'abati amma fidiya ba wannan imam malik yace ba daidai ba ne ga wanda yake cikin harma da haji ko umra yace zai cire wani abu daga gashinsa zai tsige wani abu daga gashinsa ba da damar ya aska ba damar ya saisaye sai ya yi tahalluli daga harama illa an yi sibahu azan fi rasi sai fa idan wani abu da yake damun sa ya same shi aka wannan sai ya aske amma kuma wajibi ne ba da fidiya kamar da Allah tabaraka ta'ala ya umarce shi bai dace ba wanda ke cikin harama da aji ko wura ce zai dace farcensa ba daidai ba ne ce zai kashe kwarkwata baya cewa ma bara ya cire ta daga kansa ya jefar a kas ko daga tufa- baya fatar sa ya jefar a kas ko daga tufafinsa idan wanda ke cikin harama da haji ko umra ya cire kwarkwata daga jikin fatarsa ko daga tufafinsa to wajibi ne a kan ce da cikin tafi na abinci sai ya cika tafinsa da dabino ya bayar ko ya cika tafinsa da alkama ya bayar shi ne sakamakon kashe kwarkwata ɗaya ko jefar da ita daga jikin fatarsa ko jikiya ko tufafinsa imam malik ya ce wanda ya tsire gashi daga hancinsa ko daga hammatarsa ko ya shafe jikinsa da nura abinda ake sawa gashi ya fita an shi ko ko ya aske saboda ya gamu da rauni an masa rotsage a kansa ya zama wannan dan larura ne ko ya aske keyarsa saboda gurin da aka yi kaho da wanda ake a keya ya ɗaya daga cikin wannan alhali yana cikin harama da haji ko umra ya yi ne da mantuwa ko da rashin sani cewa wanda aka ta wani abu daga wannan to wajibi ne ya bada fidiya a baki ɗayan wannan wajibi ne ya bada fidiya shi yasa nan yana cikin wuraren da ba a hanzari da rashin sani ko ya ya- ya zo a kasidan nan salasuna la uzurun bi jahalin yura biha وزدها من الأعذار تسعا لتكملا to ba daidai ba ne ya ce zai aske gurin da za a yi kaho wanda ya wanta ya ramin da yana wanda bai san hukuncin nan ba ya ɗauka ai ba komai a ya aske kansa kafin ya jefi jamra kafin ya jefi dutsen akaba ranar sallah to shi ba wajibi ne sai ya ba da fidiya wajibi ne sai ya ba da fidiya yin suke shayar abinda wanda ya mance wani abu daga ibadarsa zai aikata tubar lata min hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga ayyub ibn abi tamimata sufyani ya karbi daga sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda wasu da yawa a malamai ma suke cewa gaba ɗaya a tabi'ai ba kamar sa sai sa'id ibn jubair kama shi hajjaj ibn yusuf yayi ya kashe shi saboda cewa wai ya fita ah, wato tare da ashasiyawa Ah, ya kashe shi ah, yake har yake cewa duk ya- wai ka zaɓi irin kisan da kake so ma da yake duk irin kisan da kai min ka tabbata kai ma Allah sai ya ma irin wannan Eh, sai ya ma irin wannan Eh, ya ce kai ne shaki yubun kusairi ya ce a'a ba haka aka samu ba sai ibn jubairin nake ba shaki ibn kusairin ba an ce tun da ya kashe shi kuma ya shiga cikin tashin hankali yana rashin lafiya ke mari wani sa'id ibn jubair mari wani sa'id ibn jubair mun hada ni da sa'id ibn jubair mun ne hada ni ne da sa'id ibn jubair A wato wajen hijira ta sittin da wani abu ne aka kashe shi imam ahmad yake cewa an kashe sa'id ibn musayyib alhali a sannan duk duniya ana bukatar ilimin sa don da aka kashe sa'id ibn jubair duk duniya ana bukatar ilimin sa ya tabbata daga abdullahi abbasin abdullahi abbasin kana yace wanda ya mance wani abu daga ibadarsa ko ya bari ya zub da jini sai ya zub da jini ayyubu ya ce ban san ba- na manta ya ce talaka ne ko nasiya wanda ya bari ko ko wanda ya mance mantuwar daga shi ayyubu fatiya ni take malamin imamu malik imam malik ya ce abinda ya kasance a daya daga wannan to ba dama a ce za a yanka ko za a soke sai a makka abin da yake kofidiya ce za a yi daga wannan shi a iya yin sa inda duk ne wanda zai fidiyar yake sanya yi in ya ga dama yi a makka in ya ga dama yi a garin su na'am a shi ma ka yi a shi la'i wato a kan garinsa ya mutu amma kuma tun da ya mutu da aka binne shi ya zamo a kabarinsa ma in ka je sai ka ringa jirgin ife yana ta ife ife shi ne wani a cikin a cikin masoyansa wato wasu yan gindinsa sai ya ce ai abin da ya sa wai karatun qur'ani yake shi shi da da duniya da lahira ba sai ya dawo sai ya yi karatun qur'ani aka samu da ce masu goyon bayan sa ce ai wannan da ake jin nifa ifan wai karatu yake yi. to da yake da can kafin ya zama gwamna ma- malamin yara ne yana koyar da yara qur'ani shi hajjaji bin yusuf kafin ya zama gwamna to matattarin fidiya imam malik ya ce a cikin wanda yake nufin ya sanya wani abu daga tufafi wadda bai dace a ce wan- ya sanya ta ba alhali yana cikin harama ko ku wanda yake nufin ya saisaye gashinsa ko ya taɓa turare ba tare da larura ba ru'unat alfidiyati alayhi saboda shi yana ganin a ba da fidiyar ai abu ne mai sauki a kansa shi dinnan wato dan binni ne a ce bai shafa turare ba ya kwanta ko kwana biyu ba turare ai an kare yake ganin to tunda dai akuya ce aka ce za a bayar akuya noce ba za a shafa turaren in ya so ya sa ya bada akuya imam malik yace bai dace ba ga wani ya ce zai aikata haka an yi rangwame a cikin aikata ne in ya zamo akwai larura bai da lafiya ne ga magani maganin da yake dole da turare a ciki to wannan yin amfani da maganin amma tun da yake da turaren ya bada fidya wannan larura ce ta jawo zai amfani da shi kuma duk da cewa larura ce sai ya bada fidyar nan wala man fa'ala zalika al-fidya kuma wanda duk ya aikata haka ko dan larura ce dole sai ya bada fidya shi yasa wanda yake larura ce ta same shi ya aikata haka ya bada fidya to shi kenan bai da zunubi wajen Allah amma wanda da gangan ne ya jawo dan takama da cewa shi ya bada fidyar ai ba wani abu bane to wannan in ya aikata dole zai bada fidyar kuma bayan nan ya tabbata ya yi zunubi wajen Allah ya yi zunubi wajen Allah an tambayi ma malik daga fidiya wadda za a yi da azumi awi sadaka ko ciyar da miskinai ko koyanka akuya ko abin da yake sama da ita A sa- wanda zai yi fidiyan nan yana da dama wato yana da zaɓi ya iya yin duk wanda ya ga dama a ciki menene ake faɗa ake nufi da nusuku da Allah ya ce fafidiyatun min siyamin sadaqatin wa nusuk kuma da'amatin da aka ambata a Qur'ani ba a yi bayanin yawansa ba ya za a raba shi ne aka tambaye ma Malik ya yake kuma in an tashi da wani irin mudunnabi za a bayar in kuma azumin za a yi shi ma kwana nawa za a yi tunda shi ma dai a Qur'ani cewa aka yi min siyamin ba a ce min siyami kaza ba ba kamar na kafarar rantsuwa ba kaga wa bana yajibu siyamin salasati ayyami kuma wanda wa- ba bai samu hadaya ba zai yi an ce fasiya masalasata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'at shi duk wannan an kai an faɗi yawan kwanan amma wannan an ce azumi kawai to azumi guda nawa ne wato irin wannan shi ne yake nuna maganar da wasu malamai suka yi a cikin malamai akwai wanda yake cewa ai yanda qur'ani yake bukatar sunna ya fi yanda ita sunna take bukatar qur'ani wani da yawa a Qur'ani akan kawo magana amma ba a yi cikakken bayanin ta ba shi yasa dole ina za a nemo bayanin ba sai an koma da sunna ba damin Qur'anin ya faɗa wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim to wa- kuma shi wanda fidiya ta kama yana da damar ya jinkirta ba sai ya yi shi da gaggawa ba an yi fa'alo fi sauri zalika ko ko ajiri ne aikata da gaggawa wanda ya yi قال مالك إمام مالك يجي كل شيء في كتاب الله هو لا بديك هذا القرآن في الكفارة في الكفارة أكشي كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا بأشي كمان لم يجدبا wanda zai yi an ba shi zafi a cikin wannan shi yasa nan imam malik ya ba da amsa har da ƙari ya ba da amsa har ma kuma ya ƙari ehem tun da ya faɗi ma ka'ida wadda take amma wadda ko ina za a iya binta shi yasa kamar ta fara rantsuwa ma iyaka wadda aka fara faɗa guda uku na farko to ana da zafi don cewa aka yi wato ya iya lalin lalin kula da mafi a mani kula kiyaye kuma ya ɓata bulaiman haka fara to idan mu asha rati masaki na ina sati ba tuɗi muna alifu mu au ki sotu mu au ta harihu rasa ba to tun da ma an ce au au au ashe duk wanda kai a ciki ya isar ma sai dai in ba ta samu ɗaya ba ne kuma daga cikin wannan ukun to sannan ne kamar da ne je ta fasiya musalasati ayyam to zalika fa'ala dan an faɗe shi duk abin da yake son ya aikata a cikin wannan ya ke aikatawa imam malik ya ce amma shi ne su kuɗin da allah ya faɗa ana nufin akuya da abin da yake sama da ita shine nusuku ya yanka akuya ko rago ko abin da yake sama da su amma azumin da aka faɗa ba a faɗi ko na kwana nawa ba to azumin kwana uku ake nufi amma abinci zai ce da miskinai shida ne kowane miskini a bashi mudinai biyu da mudu irin na farko mudin anar sallallahu alaihi wasallama ba mudin hishamu ba imam malik yace na ji sashen malamai yana cewa idan muhrimi ya jefi wani abu ya shi abin da ya nufin harbi daban amma kuma sai Allah ya sa wannan harbin nasa ya samu wani abu daga dabbobin da akan farautar su da shi muhrimin ba wannan dabbar ya nufa ba amma sai wannan harbin na muhrimin ya kashe wannan dabbar ta farauta wajibi ne a kansa da ya ba da fidya cewa wato ya jefa ne ba da niyya ba bai sarya masa da fidiya ba haka nan ma wanda bai cikin harama da haji ko umra ya harbi wani abu a cikin harami ganin harbin nasa sai ya samu wata farauta dabbar da ake farautar ta wanda shi bai nufa ba ya kashe shi ko wajibi ne a kansa ya ba da fidiyarsa domin ganganci da kuskure a wannan gaba daya matsayin su ɗaya ne a dimanzilatin sawa'in ana matsayi daya kala maliku imam malik ya ce filkauni a game da mutane da suka da kama farauta gaba daya alhali suna cikin harama da haji ko umra su bakwai ne matsala amma suka tarawa barewa guda daya suka kama ta ko ko a'a ba a suna cikin harama bane amma a cikin harami ne sai imamu malik ya ce ina ganin cewa abin da yake wajibi shine kowane mutum ɗaya ya ba da sakamakon farautar nan su bakwan nan akalla kowa sai ya ba da akuya akuya akuya bakwan kenan akan wannan barewa guda ɗaya da suka yi tarayya wajen kama ta idan aka yi musu hukunci da su ba da hadaya kowanne su ya ba da hadaya in ce akwai za su bayar shi kenan kowa su ya ba da akwai idan ko a musu hukunci ne da azumi to kowa a ce sai azumi a duba a gabare wannan za ta yi nawa an ce ai za ta yi dubu to dubu in abinci za a siya za a sai nawa aka ce ai za a sai mutum na biyu dari sai a ce to kowa a cikin su je azumi dari dari kenan tunda za a yi azumin kwana ɗaya ne a maimakon kowane mutum na biyu misalin wannan kamar da mutane ne saka haɗu suka kashe mutum da kuskure aka ce ka fara wannan kisan shine wato yan tabuwa bawa akan kowanne daga cikinsu ko azumin wata biyu a jere mutu kowane mutum ko a cikinsu ba za a ce tunda mutum ɗaya ne suka kashe ba ba za a raba musu ko ba za su haɗu su fito da kuɗi su tattara a sai bawa ɗaya a yanka a'a wannan bai wadatar ba sai kowa a cikin su ya yanta bawa ko kuma azumin za su yi ba su sami yancin ba ba su sami damar su yanta bawan ba to kowa sai ya yi azumin wata biyu a jere imam malik ya ce wanda ya je harbi farauta ko ya kama shi bayan ya jefi dutse bayan ya aske kansa sai dai bai riga ya dawafin ifara ba wajibi ne ya ba da sakamakon wannan farauta saboda muhrimi ba wanda ya harma da hajji baya tahalluli tahallulin da zai ba shi damar yin farauta sai yi dawafin ifara sai in ya yi dawafin ifara tukuna shi yasa aka ce in yi jifa to ya yi tahalluli karami duk abin da aka hana muhrimi ya iya aikatawa amma banda abu biyu banda kusatar mata banda farauta amma kuma shafa turare wato karahiya ne shi a haƙƙinsa don ya shafa turare wannan ba a cewa sai ya ba da fidiya domin ubangiji ta baraka wata ala kala ya ce wai za halartun in kun yi tahalluli sannan kuna da dama ku yi farauta in kun gama fita daga aikin haƙƙi to kuna da dama ku yi farauta shi ko wannan bai riga ya gama fita ba wanda bai riga ya tsawafin ifara ba a hannu shafa turare na nan a kansa malamai masara dai sun ce abin da ya fi shura shi ne cewa shafa turaren a kansa a sannan karahiya ne amma ba wai an haramta masa ba ne haka nan kuma an hana masa kusatar mata imam malik ya ce ba a cewa muhrimi sai ya ba da wani abu don cewa ya yanke bishiya a cikin harami ya aikata haramu ba daidai ba ne amma dai a nan ba a cewa sai ya ba da wata fansa ba mu sami labari ba cewa wani a cikin magabata ya yi hukunci a kansa da cewa sai ya ba da wani abu amma ko da aka ce ba sai ya ba da wani abu ba kai ya ɗauka ai damun ba laifi ba ne abin wannan aiki nasa ya nuna wannan yanke da bishiyar nan ta cikin harami aiki ne mummuna bai dace a yi ba imam malik ya ce a cikin wanda yake ya jahilta ko ya mance azumin kwana uku a haji ko ya rashin lafiya a ciki ya zama bai azumce ta ba har sai da ya koma gari yake ya ba da hadayar in ya sami hadayar wato ya aika da ita ko zuwa can idan bai samu ba ya azumin kwana uku a cikin iyalinsa ya azumi bakwai bayan wannan shi wannan ba fidiya ba ce ta hau kansa hadaya ce saboda tamattu'i ko kirani wanda an faɗa cewa wannan hadaya ce a makka ake to amma shi ya manta bai ba sai da ya zo gida to sai ya aika inda da dama yadda zai aika da ita can ko ya aika da kudin a siya a can a yi masa shi kenan sai ya aika can nan in kuma bai da dama yin hadayar gaba daya to sai ya azumi a gida a garinsu amma ya fara guda ukun tukuna sannan kuma ya guda bakwai inda a rarraba aka faɗe su ta siya masalafata ayyamin filhaji wa sabati na zara jata matattarin hukunce-hukuncen haji wadda ce ya hayaye min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahabin zuhuri ya karbo daga isan dalhata ya karbo daga abdullahi amrim al-asi cewa abdullahi amrim al-asi ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ga mutane amina alhali mutane suna ta zuwa suna tambayarsa wannan ya zo da tasu tambayar wannan zo da tasu tambayar sai wani mutum ya zo ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi da na manta sai na aske kaina kafin a ce na soke hadaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai je ka soke hadaya ta ka ba komai sannan wani ya zo yake ya rasulallahi na mance sai na soke hadaya kafin ma a ce na jefa a gaba Allah ce to da kake jefa wala halaja ba komai yake ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wani abu da aka gabatar ko aka jinkirta sai ko ya ce je kaka aikata ba da komai wani na ce min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nato ya karbo daga Abdullah ibn Umara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idan ya dawo daga yaki idan ya dawo daga yaki ko ya dawo daga hajji ko ya dawo daga umra yana yin kabbara a kan duk wani tudu daga kabarbari uku sannan ya ce la ilaha illallah wa da hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir آيبون تائبون آبدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وعذب الأحزاب وعده وتباين يأتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر شيء ذيك فدونا ba wanda yake ya cancanci abota musamman ba Allah ba shi kadai ba shi da abokin tarayya mulki gaba daya na sani kuma duk wata nema da za a gani a yabo a kanta ta Allah ce shi yasa Allah ya cancanci a yabo gare shi ubangiji mai iko ne bisa komai ayibuna mu masu komowa ne ta ibuna masu tuba abiduna masu ibada sajiduna masu yin sujada da rabbina ga ubangiji da abin da muke muna duban kobawa mu ga Allah da abin da muke muna tuba ga Allah da abin da muke muna ibada ga Allah muna sujada ga Allah hamiduna kuma muna godiya gare shi sadakallahu wa'adahu ubangiji ya gaskata alkawarinsa ya taimaki bawansa ya karya rundunonin kafirai shi kadai وحدثني عن مالك وإلا يا من حديث يا كبر الإمام مالك يا كبر إبراهيم بن عقبة يا كبر قريب بن الله بن عباس يا كبر عبد الله بن عباس يا من الله صلى الله عليه وسلم يا وجه وتمتي alhali tana cikin darbukarta rumfar da ake wa mata aka ce da ita wanda manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama tabi sai ta kama damtsan wani yaro da yake tare da ita ta daga shi manzo Allah ya gan shi matan nan ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan in yi haji hajjin ya inganta ya rasulullahi manzo Allah ya ce kwarai kuwa in yi haji ya inganta amma ke da kika kula da shi a hajjin ke za a baki lada. Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibrahim ibn Abi Ablata ya karbo daga Abdullah ibn Ubaidullah ibn Karizim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ba taba ganin shaidan ba wata rana da yake ya zama wulakantacce wala adharu kasantacce wala aqaru wulakantacce wala adamu mafi tsananin fushi ba yano fiye da yadda shaidan yake a ranar arfa ranar arfa shaidan yana gamuwa da karshen wulatanci da karshen kastan yana cikin matukar fushi da ba shi irin wannan a wata rana ba abin da ya jawo shaidan wannan ba abin da yake jawo shaidan wannan hali sai ko don abin da yake gani daga saukar rahama da yadda Allah yake yafewa daga manyan laifuka sai fa wato abinda aka gan shedan yana cikin ranar yakin badar ranar yakin badar ne kawai shedan ya taba gamuwa da kaskanci fiye da wanda yake gamuwa da shi a ranar arfa haka ke a me shedan ya gani ne ranar yakin badar yake ya rasu da mai kwano yake amma shi shedan ya ga mala'ika jibrilu yana tsara mala'iku ga yakin da za su shine ya gudu wa idza yana lahum shaytanu a'malahum qala Allah ghaliban lakum al-yawma min an-nas wa inni ja'ilun lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa la akbayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni ahafu Allah to wani lata min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ziyad ibn abi ziyad sarrarar ablan ayyash ibn abi rabi'ata ya taba daga talata min ubaidillah ibn karizim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce mafificin addu'a addu'a ranar arfa mafificin abinda na ma kuntu abinda na faɗa anna wannan bi'una dai da annabawan da suke gaya kafin ni shine la ilaha illallah wa la ilaha sharika la wannan sai hadisi ya kaba daga imam malik ya tabbata daga Musar Zorin ya tabbata daga Anas ibn Malik ya sa wannan mafi ingancin isnadin Sayyidina Anas kenan ko da suke kaiwa da Sayyidina Anas wa Malikun fadlu shahadin ya atafi ashtahu ma kad ma ja'a ja'ana an Anas an ce gaba daya a cikin wata wanda suka zo da wannan siga ba su guda biyar ba ko gaba daya ba su kai goma ba Malikun adil shahadin an Anas ibn Malik أن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يا شيخ مكة يا شيكرا da aka buɗe maka alhali ya sa kwalkwali a kansa yayin da ya cire kwalkwalin nan wani mutum ya zo masa ya ce ya rasulallahi ga inda haɗanin ya rataya da labulan ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji ko ku kashe shi ko a ina ma yake imam malik ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam a sannan bai zama yana cikin harama ba Allah shi ne da sani ya ubaidullah ce ya hamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nato cewa abdullahi umara ya taho daga makka ai yayin da ya zo gudaido sai wani labari ya zo masa a daga madina cewa wato ana cikin rikici sai ya koma ya shiga makka ba tare da ya saki ba tare da ya yi harama ba Ubar lafiyar hadisi ya kama daga Imam Malik ya kama daga Ibn Shahabin da kamar wannan wanda ya gabata. Ubar lafiyar hadisi ya kama daga Imam Malik ya kama daga Muhammad ibn Amr ibn Halhalata a Bili ya kama daga Muhammad ibn Imran al-Ansari ya kama daga mahaifinsa cewa shi ya ce wato Abdullahi Umar ya karkato wajen da nake alhali ina sauka ina sauka karkashin wata babbar bishiya na sauka karkashin wata babbar bishiya a kan hanyar maka yace me ya kawo saukakka karkashin wannan katuwar bishiyar yace a ni kawai shawar inuwarta ne inuwarta ce ta bani sha'awa shi yasa yace akwai wani dalili bayan nan ba yace a'a ba wani dalili ne dai kawai inuwar ce ta ban sha'awa ba abin da ya sa na sauka a nan in ba wannan dalilin ba Azami Umar ya ce a shi bai sani ba ya yi dace ne da wani waje na sauka. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana tsakanin zuwa gobe na Mina ya nuna da hannunsa wajen gabas akwai wani fili a wajen ana ce da filin suraro akwai wata bishiya akwai wata bishiya a wajen da annabi sab'in aka yanke wa cibiya karkashin wannan bishiyar wato an haife su ne karkashin ta irin wato an yanke musu cibiya wasu kuma suka ce ma'anar sura don an faranta musu rai shi yasa wannan bishiyar kai da ka sauka karkashin ta aka ce kai ido ce kawai take baka sha'awa ka ma ji wani matsayi nata ma bishiya ce mai wani babban matsayi to Ubaid Lafiya na hadisi ya karbi daga Imam Malik ya karbi daga Abdullahi Abi Bakar ibn Hazm ya karbi daga Ibn Abi Mulaika cewa Sayyidina Umar ya wuce wata mace wadda take da juzam da kuturta alhali tana da wafi da Ka'aba yace da ita tsawar Allah kada ki ringa kwaran mutane da kin zaman ki a gidanki da ya fi miki sai ta zamo ta daina zuwa tsawafin ko da maganar nan da sai da umar ya bata shawarar nan da sai da umar ya bata sai ta yi aiki da ita ta zaman ta a gida ta daina zuwa tsawafin wata ran sai wani mutum ya zo ya wuce da ita bayan nan ya ce da ita in ga wanda yake hana ki tawafin nan ya mutu ki zo fari ki ki zo ki ci gaba da tawafin ki ya ki fito ki ci gaba da tawafin ki sai matan nan ta ce a a ba zan bi shi yana da rai ba amma kuma in saba masa bayan mutuwarsa tunda dai san da yake da rai yace ya dace in daina na daina to yanzu dan ya mutu ba zan zo in ci zan ci gaba ba Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik labari ya isa masa cewa Abdullah ibn Abbas ya kasance yana cewa abin da ke tsakanin rukunin da kuma kofa shi ake kira multaza tsakanin hajarul aswad da kuma kofar ka'aba to nan ne ake kira multaza ubaidu lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn sa'idin ya karbo daga muhammad ibn ibn habbana ya ji shi yana ambatan cewa wani mutum ya wuce da abizar rigifari a rabaza da bazar rigifari ya tambaye mutumin ina ka dosa ya ce ina nufin je in haini ya ce ya akwai dalilin fitowarka ba hajjin ba kana da wani dalili daban tare da hajjin sai mutumin ya ce a shi don hajji kaɗai ya fito ya ce to duk abin da kai a baya na zunubi Allah ya rushe yanzu wanda ya haji to ya rushe duk zunuban da suke kansa shi yasa ka fara fara aiki sai mutumin ya ce na fita na je makka na zauna a makka yadda allah ya nufa da sai gani akan wani mutum mazuɗin finnasi ina da daga mutane mai fasfi na sun taru suna kokowa sun ci kokowa akan wani mutum mutane sun taru makil akan wani mutum na je na yi mutsiniya da mutane a kansa sai da na je inda zan gan shi sai na ga ashe wannan dattijan ne wanda na sani a rabar yana nufin a bazare wato a bazare da fari sai Allah ya sa mutum ne mai farin jini musamman wajen talakawa saboda yadda yake tsayawa da cewa lalle lalle fa sai a kyautata musu eh zamo dikin da ya mutane suna bin sa shine ma yasa aka kore shi raba zaɗin yace da gani na sai ya gane ni yace yi wannan ya suka maganar nan na da na faɗa ma fa haka abin yake والله كان حديث يا كبر الإمام مالك يا تنبي ابن شهاب الزهري في الحج أتكن توقع شيء أحج وكي يحتاج يشيء أما فسي إن كاسا ko sai in wani hanzari ya same ni to na iya dawowa ba sai na ƙarasa hajjin ba haka daidai ne sai imam malik ya ce dan sai ibn shahar zuri ya ce au akwai mai yin irin wannan ne ya ga cewa haka ba daidai ba ne an tambayi imam malik daidai ne mutum ya wa dabbarsa ciyawa daga harami ya ce a ba daidai ba ne ba daidai ba ne ya ce zai mata ciyawa daga cikin harami hajjin mace ya ce ta fita haji ba tare da zai maharaminta ba imam malik ya ce a cikin mace da ba ta taba zuwa haji ba ita ce matar da take fanza fanza wato wadda ba ta taba zuwa haji ba ita ce wadda ba ta yi haji ba da sai cewa ita idan ba ta da wani zu maharami da zai tafi hajin tare da ita ko kuma tana da zu maharamin amma bai sami ikon an yi haru da ma'aikacin tare da ita ba cewa ita ba a ce ta bar farillar Allah ba a kanta a hajji ta fita a cikin taron mata sai ta fita a cikin taron mata ehem wato an samu jama'a da yawa na mata ai sun zama rukatun mamunatu to azumin wanda ya tamattu'i gabar da ta min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga ibn shahar zuhuri ya karba daga urwa ibn zubairi ya karba daga aisha uwar mu'mine cewa ita ta kasance tana cewa azumi wanda ake ga wanda ya hada umra da hajji ya umra wato a watannin hajji ana yin azumin ne ga wanda bai samu hadaya ba wanda yake ya samu hadaya ya azumi bai isa masa ba tsakanin harmasa da haji har zuwa ranar arfa idan bai azumin kwana uku ba a sannan zai azumci kwanukan mina Gwada ta min hadisi ya karbi daga Imam Malik, ya karbi daga Ibn Shahar Zuhuri, ya karbi daga Salim bin Abdullahi, ya karbi daga mahaifinsa Abdullahi bin Umara. Cewa Hassan ke yana faɗa a cikin wannan kamar maganar da aka ruwaito daga Aisha Allah ƙara yadda a gare ta. Ce alhamdulillah. Yubawa don siyanta ba, eh. a wannan diya ta mutum ɗaya za su bara ba a ce kowa sai a ba da diya ba wannan diya mutum ɗaya za su bara amma dai wannan kafara ita ce aka ce ba za a raba musu ba na'am Mm. Mm. Eh. haka haka haka a shi wani a yana cikin abubuwan da suke cutarwa hamsin fawa su kutan na filhilli wal harami shi yasa wannan dan muhurimi ya kashe shi wannan ba komai yawa ba kamar su kwarkwata ba ko da ita kwarkwata ana ganin ita ma dai mai cutarwa ce ko to amma shi sauro ya bambanta da ita yawa shi sauro ya bambanta da ita ya fi kama da irin wannan tsuntsa hantin da tashi yake tashi suke yawa ba kamar kwarkwata ba wadda ita ba tashi take ba tana waje da